الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينوى بركة مدهدوى wannan darasi na daura da muke gabatarwa na kan ilimin istinbat wato manhajul istinbat tafsilan wa tatbiqan wanda wannan ita ce ranar mu ta hudu ita ce ranar mu ta hudu da wato ake gabatar da wannan karatu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mukuminmu da mu duku gaba daya ajiya in ba mu manta ba mun kai ƙarshen ƙa'idodi mafi muhimmanci game da ilimin istinbati an yi ta'arifin mai ake nufi da istinbati a loka da kuma shari'a sannan kuma aka zo aka faɗi ƙa'idodin da ake bi wajen yin istinbabi da hanyoyin da ake bi aka faɗi sharuɗan wanda zai yi istinbabi aka faɗi sharuɗan nassin da za a yi istinbabi a cikinsa aka faɗi waɗansu abubuwa da suke sa mutum ya karkace a lokacin da zai yi istinbabi haka ne ko sai aka zo kuma aka ɗauki aya ta farko game da ilimin istinbabi wadda aya ce ta 24 a cikin suratul baqara a shafi na 119 da shafi na 145 da shafi na 214 haka ne to a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu wato ci gaba kenan insha Allah ta'ala suratul baqara aya ta 25 in kuka duba za ku ga aya ta 25 haka ne a shafi na 213 to bari mu gani in ba kuskure rubutawa aka yi ba shafi na 213 an gane yawwa shafi na 200 da sha biyu zuwa shafi na ɗari biyu da sha inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ifkultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun aya ta 55 ce ba aya ta ashirin da biyar ba ina ganin an yi kuskure wajen rubuta abin nan a shafi na ɗari biyu da sha ɗaya ne ba da sha uku ba an yi kuskure shafi na ɗari biyu da sha ɗaya kinan sai ku gyara ba ɗari biyu da sha uku ba ɗari biyu da sha ɗaya don haka ɗari biyu da sha uku ko da yake ina ganin bayanin zai fara ne daga 211 na san haya kai cin Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ya ce wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun haka ne ko wannan aya ita ce aya ta arba'in da takwas a cikin uh, suratul bakara nan ma ina ganin sun samu yin kuskure wajen ayar tunda aya ce ta 48 ban san inda aka samu sabani ba aya ta 48 a shafi na 211 wace matsala ce za a yi istinbati a ƙarƙashin wannan shine cewa mu'tazila mu'tazila akida ce daga cikin aqidu waɗanda kuna jin labarin su to daga cikin waɗanda suka fifice a cikin malamai na mu'tazila akwai imamu zamakhshari mai tafsiri na al-kashaf da kuma abdul qahir al-jurjani wanda shi kuma yayi fice ne akan wato shi ma ilimin balaga sai dai shi yayi littafi guda biyu manya littafi na farko dalailul i'jaz an gane ko dalail al-i'jaz to shi yasa ake cewa asrarul balaga littafin sa da biyu khadama al-balagata mu'taziliyan akwai mutum biyu aqidar su ta mu'tazila ce amma sun yi balaga aiki kenan dukan ra'ayin da za su kawo a ilimin balaga wanda bai saba ba aqida ta magabata ba to sun yi kokari a wannan wurin amma da yake aqida su ta mu'tazila ce wani lokacin sai su karkata su yi amfani da balaga don su tabbatar da aqida su nan kuma za a yi da shi kun gani ko kun gani ba to mu'tazila imamu zamakhshari yace da Allah yace wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'a ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون امام الزمخشري yace to fa in qulta in kaci hal fihi dalilun shin cikin wannan aya akwai dalili ala anna shafa'ata la tuqbal cewa ceto ba za a karbe shi ba lil usati ga masu sabo ya ce ƙultu na'am sai ce e a nan a aƙida ta ahalin suna su mu'tazila ba su yadda da akwai ceto ranar tashin alkiya ba amma sun yadda da akwai ceto guda shine idan mutum ya shiga aljanna 'ya'yan shi suka shiga aljanna to idan babansu yana da babban matsayi za a ɗauki 'ya'yan daga ƙaramin matsayi a kai su matsayin babansu to wannan ceto mu'tazila sun yadda da shi dalili kuma saboda alkur'ani ne ya tabbatar da shi walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay suka ce wannan ceto akwai shi tunda alkur'ani mai girma ya tabbatar da shi suka ce bayan wannan ceto babu wani ceto ko guda dalilin su Allah ya ce wala yuqbalu minha shafa'a la yuqbalu nafyu ne annafyu an kori shafa'atun intabihu nakira ce fi siyaqin nafi in an ce na kira suna ne da ya zo bai da alifu walla to in na fiyu ya gabaci na kira yana nuna umumu yanzu in ka ce larajula fiddari ka nuna babu namiji ko guda a cikin gida kenan ba yadda za a yi a samu namiji a cikin gida ta fuskar abinda an ka fahimta karkashin wannan to da Allah ce la yuqbalu min hasajimi shafa'atun shafa'atun kaji shi da tanwini na kira fi siyaqin nafi tufidu al-umum to kaga ga aya ce ta alqur'ani wala yu'khadhu minha adlu ba akarbafan sa sai su ce maka shin ana karɓar fansa ranar tashin alkiyama sai ka ce a'a Allah ya yi bayanin wannan a cikin ayoyi masu yawa ya ce إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ما تقبل منه sannan kuma Allah ya ce a cikin su waka cikin ma'ida ce kinan kafirai da suna da duk abin da yake ƙasa duniya gaba da a ce ta su ce su ba da ta a matsayin fansa a karɓa don kada su shiga wuta ba za a karɓa ba wannan ya nuna maka shi imani ya yi duniya da abin da ke cikin tsada a cikin suratul ra'ad Allah ya faɗi wannan Allah subhanahu wata'ala ce lilladina stajabu li rabbihim alhusna walladina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an tace wa mithluhu ma'ahu laftadaw ne da a ce duniya da ƙarinta akwai shi su nemi fansa amma ba za a karba ba a cikin suratu ali imran Allah ya faɗi wannan yake cewa innal ladina kafaru thumma izdadu kufra lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun innal ladina kafaru abinnan innal ladina kafaru thumma izdadu kufra lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yi ƙubala min ahadihim milkul ardi zahaban wal muftana a ce ƙasa ta duniya a cika ta da zinari mutum ya bada shi fansa ba za a karɓa ba wannan yana nuna muka ashe imani abu ne mai tsadar ƙwarai da gaske a cikin suratu al-ma'arij Allah ya kawo wannan Allah ya ce yawaddul mujrim law yaftadi min azabi yawmi idin bi bani da dai zai ce wannan azabar da za su safe shi ya ba da 'ya'yan shi don a farce shi dibiyar da mutum yake faɗi ka tashi dibiyar da mutum yake faɗi ka tashi a kan ɗansa duk komi zai iya ƙarewa na dukiyar shi a kan ɗa dibiyar da uba yake ƙaunar 'ya'yansa amma ranar tashin alkiyama sai mutum ya ce Allah ga 'ya'yana in yana yiwa a kai su tuni a kai da aljanna Allah ce bai kare ba wa sahibatihi da matashi duk soyayyar da aka yi ta ƙarya ta WhatsApp da Facebook da komi ce Allah a kai ta wuta ni in aljanna wa sahibatihi wa akhihi da ƴan uwansa wa fasilatihi allati tuwihi da fasila asalin kalma ta al-fasl tana nufin al-qat'u wa tamyiz abinda an kararrabe to family ɗinka daga gare ta ka fito kamar wani yanki na na family an ka yanko sai an ka hiddo ka to mutum yana son a sa family din shi yan uwan shi gaba dai dangin uwa da uba waɗanda suna suke iya kare shi in ya jawo wata rigima duniya ya ce Allah don akai su ta shi ya aljanna shi kai yaga wannan bai isa ba wa man fil ardi jami'a ya ce Allah don mutanen duniya ai wuta da su ne akai ne aljanna hadda annabawa da sahabbai da kowa kaji mutunci muna ganewa to kenan qur'ani ya tabbatar da cewa babu yi babu fasarar tashin alkiyama to anan sai mu'tazila su ce to ku kun ce babu fansa amma ahli sunna sun zo sun yi tsaye sun ce akwai ceto ranar tashin alkiyama to a ina sun ka samu shi gashi Allah ya ce wala yuqbalu minha shafa'a balma sai su ce maka a'a a cikin suratu al-baqara Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a ya ayyuhal ladina amanu ya ku kuka imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abinda muka arzinta ku min qabli an ya'tiya yawmun kafin wani ne yazo la bay'un fihi babu ciniki to wannan ita ce ƙira'a ta jamhur amma ƙira'a ta ibnu kathir al-makki ibnu kathir ƙare ba wance ibnu kathir mufassir ba da ƙira'a ta abu amr ibnu al'ala al-basri da kuma ƙira'a ta imamu yaqub al-hadrami suna karantawa la bai'a fihi waɗanda suna karanta la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a da ibn kathir da abu amr da yaqub suna karantawa la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a babu tanwini to ita qira'a la bai'un fihi nan la annafiya ce linafyi alwahda in an ce la bai'un nafyi alwahda ake kiran shi intabe in an ka ce la bai'a nafyi aljinsi to qira'a ta jamhur kamar yanzu in nace la rajulun fi dari la bai'un kaji tanwini to in nace la rajula fi dari la bai'a to menene bambancin su kun ga mu ne yanzu daliban ilimi dan an ka ce la bai'un da la bai'a sai ka ce duk ma'anar su daya kun gani saboda ilimi akwai wasu abubuwa karkashin shi dole sai da malami wanda ya san abin zai iya nuna maka abin da ake nufi idan mutum ya ce la rajulun fi dari yana nufin nafiyul wahda ya kore daya babu namiji guda ana iya samun biyu ana iya samun uku ana iya samun hudu in ka ce babu namiji ɗaya mai jin larabci in ka ce larajulun fiddari yana gane mutum guda ka kore tana yi wa a samu biyu ko uku ko hudu amma in ka ce larajula fiddari to ita gaba na wato in ka ce larajulun na fiyar wihda ne ka kore ɗaya amma in ka ce larajula fiddari na fiyul jinsi ne ka kore babu jinsin namiji ko guda a cikin gidan to ƙira'a ta jamhu la bai'un fihi babu ciniki guda kina ana iya samun nawa bi ko uku wala khullatun babu abokantaka guda ana iya samun bi ko uku wala shafa'atun babu ceto guda amma ana iya samun bi ko uku amma wagga ƙira'a ta ibnu kasir da abu amr da yaqub la bai'a fihi babu jinsin ciniki gaba daya wala khullat wala khulla bai'a fihi wala khullata babu abokantaka ko guda wala shafa'a babu ceto to da wannan ne mu'tazila sai su kafi sai suka kukunjiya alqur'ani qarara ya zo ya nuna babu ceto wai an samu wadansu mutane sun zo sun ce wai akwai ceto ran tashi alkiyama sai su tambaye ka in an ce la bai'a wace irin la ce sai ka ce la nafiya ce lil jinsi sai ce ya Allah zai kore abu kai ka tabbatar da shi sai kai shu sai ka dauko hadisi sai ka kawo su ce maka a ai qur'ani ne ya kore hadisi bai zuwa ya tabbatar da kamar da yan qur'ani su ai yan qur'ani yuna da suke kore ceto ai daga mutazila ne suka dauko wannan sai ai babu ceto alaji ƙarya ce kawai kai aikin kwarai in dai baka tuba babu wani ce to kun ga a ilmance in ana son a tattauna in tabihu dole sai mun yi hatta su kuma ahli sunna sun ce a'a akwai ceto na farko babu ceto ga kafirai don Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i kenan su kafirai ceton masu ceto ba zai amfane su ba Allah na nufin ba su da mamaye ceton kuma kafirai ba su da ceto sai kafiri guda babban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Abu Talib shi yana da ceto wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai mishi wanda za a haffafa mai azaba hadisan mutawatirai suna nan to amma su waɗanda da muke magana da su in mutum ne wanda bai yarda da hadisi ba to yanzu a alkur'ani ya zaka tattauna da shi saboda kai kai kai yarda da hadisi ko to amma shi bai yarda da hadisi ba sai ka ce mai a alkur'ani akwai ceto ba domin yarda da alkur'ani ba to akwai ceto sai ce maka to kawo dalili dama nan yake son kaso sai ka ce alkur'ani ya ce akwai ceto amma da sharadi guda biyu duk da yake an kore gaba daya ya zama to am amma wanga amun ne makhsus ma'ana ana iya cewa duka amma sai a hidda waɗansu kamar mutum na ya ce duk wanda aggarin nan ban yarda da shi ba amma sai ce banda wane banda wane banda wane banda wane ai akwai shi ko ba haka nan bane madalla to Allah ya ce akwai ceto sharadi na farko shine ya zama to Allah ya bada izini don komi mallaka Allah ne kenan baka isa ka yi tasarrufi cikin mulkin Allah ba sai in Allah ya yarda shi yasa ce man zallabi yashfa'u indahu sai ce illa bi idnihi sai da izininsa abu na biyu sharadi na biyu babu ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi ba a yi makafiri ceto shi yasa Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada to yanzu sai su dawo su ce kai to mun ji ka kawo wannan amma dai qur'ani da yace la bai'a ceto ko guda babu tunda ya ce la bai'a babu ciniki sai su ce maka akwai ciniki kiyama sai ka ce babu wala khullata in mun dauki kira'a ta wadancan babu abokan akwai abokan ta karanta tashar kiyama kace babu sai ce to ya za a yi ceto ya shigo sai mu ce a'a amun ne makhsus in ka ce mai amun makhsus galibi wadansu ko sun san ka'idar tun da rinjaye suke sai su ce ba su yarda da ita ba sai ka ce a'a a alƙur'anance akwai ciniki ranar tashin alkiyama kai ne baka gane alƙur'ani ba a alƙur'anance Allah ya ce ba ni ba ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون kaji Allah ce zai kulle ciniki da masu imani in kun kai imani da Allah an gane ko tunda shine kasuwanci ka bayar a baka to tu'minuna billahi wa rasulihi ga abinda za ku ba Allah ku yi imani da Allah da manzon shi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi dan daukar da kalmar Allah da dukiyoyinku da kawunanku to kun ji abin da za ku ba Allah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunukum shi ko Allah sai gafarta muku zunubanku wa yudkhilkum jannatin anan alaran mumi ay hatara la musukuni gare ta ba fatha na suratu tahrim shine yake da fatha an gane ko asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum wanga da cikin suratu saff sukuni ne wa yudkhilkum jannatin Allah zai shigar da ku aljanna anan duniya ne za a shigar da su aljanna ko a lahira to Allah kira shi ciniki hal adullukum ala tijara a alqur'anance balma akwai kai tunda tijara ba ita ce nan Allah ya amfani da ba a bakara la bai'un fihi to akwai lafazi qarara na bai'un kuma a ran tashin alqiyama duk da yake lafazi na bai'u da tijara suna bada ma'ana guda ko ko kusan juna amma saboda taurin kansu sai ka ce a akwai bai'u Allah ya ce ba ni nace ba إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به Allah ce ya sai rayukan muminai da kawunan su da zai ba su aljanna alkawari na da cikin attaura da injila da alkur'ani sai Allah ce ku yi bushara da cinikin da kun kai da Allah bai ku ya ce don a nuna maka da ce la bai'a babu irin cinikin da kake kisa tsammani sai irin wanda Allah ya a alkur'ani ce wala kullata in mun doki kira'a ta wadancan babu abokantaka gaba daya sai a ce a'a akwai wadda qur'ani yace akwai ta kuma qur'ani ne faɗa ba duwa Allah yace a cikin suratul zukhruf al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqina Allah ya tabbatar da akwai abokantaka tsakanin masu imani al qur'ani ne faɗa to sannan wala shafa'a babu ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi ya yi ceto sai kuma ga wanda Allah ya yarda da a cece shi muna ganewa shi yasa ku tashi tsaye waɗannan mutanen suna nuna sun san nassi wani lokacin wani abu ne suka boye kai ne baka gane abin da an ka boye ba to shi ne karatu mun gane waɗanda ke kuma mu gane ba to don haka maganar zamakshari da mu'tazila da yan qur'ani yunus masu cewa babu ceto alkiyama ƙarya ne ko qur'ani sun kayyatar da shi Allah ya muna mai kyau abu guda zan ƙara duk da yake lokaci bai da yawa shine cewa wannan aya wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a sajmi wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha adl akwai irin ta can gaba a cikin suratul baqara ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin duka dai ne wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wannan wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha 'adlun can kuma wala yuqbalu minha 'adlun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsarun wa idh ibtala ibrahim rabbuhu Allah rama mai hadda Qur'ani waɗanda suna rikitar da shi ko ba ka nan bane wani bi kana can sai kai nan wani bi kana nan sai kai can to ya ake musu sai malamai suka ce ka dauki ka'ida ta huruful hijaiyya duk ayoyin da suke kama da juna farkon su ke kama da juna to ka dauki haruffan hijaiyya a ba ta sa ja ha ha har zuwa ƙarshe muna ganewa so kowace aya sai ka dibi wani harafi ne yake farawa idan harafi na farko wanda ya zo a farko shi ne ke fara zuwa a cikin haruffan hija'iyya sannan na biyu shi ke zuwa sai a ce ala hasbi tartibi hurufin hija ala ka'idati tartibi hurufin hija idan harafin da zai zo na farko shi ne a baya a cikin huruful hija'iyya wanda zai zo baya shi ne a gaba sai a ce ala aksi tartibi huruful hija to a nan dibo da an ka ce wala yi ƙubalu min ha shafa'atun shi ta fara zuwa ko wala yi wa khadu min ha adulun sannan ainun a tsarin haruffan larabci sai an faɗi shinun sannan a faɗi mi ainun to sai a ce maka aya ta farko على حسب ترتيب حروف الهجاء ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها آية تبيكما ولا يقبل منها عدل كاج عين تفارضوا ولا تنفعها شفاعة سنة عين شين تزور على عكس ترتيب حروف الهجاء مونغاني to Allah ya taimake mu to wannan shine kenan istinbadin su ba istinbadi ne na gaskiya ba mun ce aya ta 200 aya ta arba'in abin nan da tara takwas zuwa da tara sannan kuma a shafi na ɗari biyu da sha ɗaya ne ya kawo ta cikin wannan littafi sai mu je aya ta gaba sun rubuta aya ta ashirin da tara a shafi na ɗari da ashirin da ɗaya bari mu gani in haka ne ko ba haka ba tana yawa wajen rubutu sun yi kuskure saboda ana son mutum ya san abin da yake yi ba dalla shafi na ɗari da ashirin da ɗaya haka ne aya ta ashirin da tara a cikin suratul bakara wani istinbadi akwai akan wannan muna gane ko Allah ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta mu intabe waɗannan dole abubuwan sai an faɗe su wani lokaci a larabci in kaga kalima ta zo ba tare da ita ba ma'ana tana zuwa kuma aka ƙara ta to akwai hikimar da ta sa aka ƙara ta duk mai jin larabci ya san ana iya cewa huwa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a in an ka ce huwa Allah khalaqa lakum ya halitta mu to me yasa an ka kawo allazin nan wanda ba a da bukata sai an kawo ta wani sai ce kai haka ne na larabcin qur'ani na haka nan ai an yarda larabcin qur'ani ne amma wai bi ne hikima kawo allazi don qur'ani yana yawan kawo allazi bayan kowa kaga yace alif lam mim ra suratul ra'd tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض منكم يتي وهو مد الأرض يتي وهو الذي تو الذي لم يتكلوا فيه ها التوكيد شي كدي نن تفيد التوكيد والحصر kana nuna Allah shi kadai yayi wannan aikin ba tare da ya nemi taimakon kowa ba eh an ce huwa allazi Allah shi kadai bai da abokin tarayya cikin wannan abin to khalaqa lakum ya halitta lakum mun ka ce wannan lamun tana da ma'ana biyu ko ka anan fa domin lamun tana da ma'ana sun kai guda tara in tabe amma nan lamun ma'an malamai sun bata ma'ana biyu lakum donku sai ta zama to ta aliliya ai huwa allazi khalaqa min ajlikum wadansu malamai suka ce a'a allamu lil ikhtisas ke banta huwa allazi khalaqa lakum ai huwa allazi khalaqa mukhtassan lakum Allah ya keɓance shi don duk abin da an ka halitta bisa doron ƙasa don wa an ka yi shi don ɗan adam to ma fil ard abin da ke cikin ƙasa kina Allah ya halicci abin da ke cikin ƙasa ma ismul mausul ce tufidul umum duk abin da yake bisa doron ƙasa Allah ya halicce shi ne don jami'an gaba ɗaya muna ji da kyau shi yasa malamai suke cewa abin mamaki an halin wani malami ne yake addu'a yake cewa Allahumma shighilni lima khalaqtani min ajli wa qini an anshaghila lima khalaqtahu min ajli Allahumma bari mu yi da Hausa gwari gwari Allahumma ya Allah Allahumma shighilni Allah ka sa ni in shagalta lima khalaqtani min ajlihi saboda abin da ka halicce ni saboda shi waƙini Allah ka kare ni an an shagila in shagaltu lima khalaqtahu min ajli ga abin da ka halicce shi don ni waga addu'a ba kowa yake gane ta ba ni Allah halicce mu don shi ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa to abin da ke cikin duniya don wa an kai shi don dan adam huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a to sai abin ya juyi mu an halice mu don ibada ita ko duniya an halice ta don mu sai mun ka koma mun ka bauta ma duniya mun ka bar abin da an ka halice mu saboda shi kai ta bauta ma duniya har ka kare kai baka iya ibada baka tsaya ka bauta ma Allah ba ka bata da Allah kuma mutanen da ma kaka kokarin ka neman musu duniya ko bata da su saboda da ka tara duniya da ɗiyanka da matanka da sauran ‘yan uwanka duk jirin mutuwa kana aka ta galibar ya baci muna ganewa to wannan ayar akwai istin bafi ƙarƙashinta mai kyau da mummuna muna ganewa da kyau istin bafi mai kyau wanda a ƙarƙashinta muna ganewa mai kyau in tabe mai kyau dama istin bafi da an kawo mashi rike abu uku in an ce an yi istinbati abin da kamata ka sani shin mai kyau ne ko mummuna na biyu in ka samu wannan sai ka san cewa shin istinbatin nan wani ilimi ne aka bi aka yi shi balaga ta aka yi amfani da ita ko nahawu ne ko sarfu ne ko usulul fiqh ne to sannan me yasa yake mai kyau me yasa yake mummuna ina dalilin da suke nuna mai kyau ne ko ba mai kyau bane kullun ka rike waɗanda ƙa'idoji al-istinbat min haythu as-sihha aw al-butlan an gane ko wa min haythu alaqat wa wajhu ta wace fuska aka fitar da shi sannan wa alaqatuhu bi ilmin aw bi ulum ko ya zama yana da alaka da ilimi daya ko ya zama to wani istinbat da sai hada ilmin mukka daban-daban to anan abinda nake so in gane mu gane nan mun ka ce wa aya akwai istinbat biyu karkashin ta da mai kyau da mara kyau to wanne ne mai kyau din bari mu fara da mai kyau shine cewa karkashin wannan aya malamai suka fitar da cewa duk abin da yake bisa doron ƙasa wanda za mu amfanuwa da shi idan baya cuta muna to ya halatta don ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a an halitta don kai da wannan aya ce zaka tsere ma masu taurin kai na karatu waɗanda duk abin da ba su gani cikin nassi karara ba ba su yarda da shi ba yanzu nan muna zaune sai wani zai ce maka akar maka Allah shi ya halatta mutum ya ci wake mun san wake aiko sai da ce mai ya halatta ko sai to akar maka Allah ina ayyuka ta ce ya ayyuhal ladina amanu kudu wake kaga ya baka aiki ko ko yanzu gashi nan microphone muke aiki da shi sai ce aka maka Allah ina ayar da tace ayi amfani da microphone ina ayar da tace kai amfani da salula Samsung ina ayat ta ce ka sa agogo to in kan rike wannan aya cewa Allah ya halitta muku ma fil ardi jami'an duk abin da yake bisa doron kasa kenan duk abin da za mu gano wanda za mu amfani da shi ya shiga karkashin wannan aya ba sai an ga suna dai karara ba in ba haka nan ba sai su baka aiki wanga istinbati ne mai kyau muna ji da kyau zan kara ma wani istinbati istinbati na biyu eh al-sheikh al-allama muhammad bin salih al-uthaymeen rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin aka yi masa tambaya shin akramakallahu ana yin gwaje-gwaje a kasashen turai sai a ɗauko bera ko mu ce kuso suna cewa bera suna cewa kuso sai a yi masa allura a sa mishi ciyo don a yi gwaje-gwaje sannan kuma sai a sa allura ta magani a gani ko maganin yana amfani ko baya amfani shin akramakallahu wannan ya halatta ko bai halatta ba daga mutum ya yi kuru-kuru da ido sai malam ya ce idan babu wata hanya wadda za a iya jarraba abin a ga yana yi ko baya yi tunda abu mai rai ba a son a cutar da shi to amma tana yiwa an bincika bai yiwa a gane maganin yana yi ko baya yi sai an yi sai an yi gwaji to in an ka bincika bai yiwa sai da dabba ya ce ya halatta dalili kuma saboda Allah ya halicci dabbobin ne don mu ya ce da wannan aya huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a da ita kafa hujja mun ji ko mun ji to istinbati wanda bai da kyau in ka diba cikin wannan littafi safha ta 121 sai sun kace istanbata minha ba'd al-ishtirakiyin waɗansu mutane da ake ce ma al-ishtirakiyin ishtirakiyin ne daga asharaka shine tarayya wata mazhaba ce ta turai mazahib iqtisadiyya kun san ture suna da mazhabobi ba na addini ba akwai mazahib fikriya akwai mazahib iqtisadiyya akwai mazahib ijtima'iyya akwai suna nan da yawa to waɗansu da ake cewa ishtirakiyin ana kiransu da faransanci socialism sosiyo shine zamantakewa abin da ya hada jama'a wai aqida ta jama'a suna rayuwa tare wanda faransa su ne suke da wannan aqidar 'yan socialism sai sun ka ce ai cikin ƙul'ani ba Allah ya rada wannan sai an ka ce ina hujja sun ka ce ai Allah ya ce istanbata min ha ba'dul ishtirakiyin annahu la yakunu li ahadin ikhtisasun bi shay'in asla Allah ya ce khalaqa lakum Allah ya halitta muku to tunda duniya komai Allah ya halicce shi dan mu dan haka ka zo ka ce abu kaza nauna sun ka ce Qur'ani bai rada wannan ba muna ji da kyau kaga yanzu ba ƙaryarsu suna su su kare ta da ni da ƙur'ani ba sa kuma fahimta sai suka ƙara kuma da cewa an taɓa tafiya yaƙi gazuwatu tabuk abincin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama ya karamci sai an ka ce to yanzu a hado abinci na kowa da kowa in an ka tattaro da mai tiya goma tiya ko kwano bari mu ce kwano na na awu don wani tiya ya sani wani kwano da mai tiya goma da mai tiya biyar da mai tiya daya da mai rabin tiya duka aka haɗi da aka haɗe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka sake rabawa kowa ya ja ko ba kana bane so kace to kaga wannan shine socialism kenan ah aka rabaka Allah aiki ai ba karami nan kaga sai a dawo da ayat qur'ani da hadisi ake son a tallata barnar mabarnaci baturi ya za ka ba su amsa gashi nan nassi ne kuma kuma in ka ce lakum ba wai maza dai ake nufi ba domin lakum domini ne na na maza ai Allah bai ce huwa allazi khalaqa lakum wa lakunna ba sai mu ce li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in bi min al-khati'at to yanzu ya za ka yi ka ji ayat qur'ani ce suka kawo sun ka ce Allah ya ce duk abin da abin saka na mutane na kawai kowa ya amfani da shi zancen ka ce ga gidana ga kaza bal ma ishtirakiyya sai da takkai suna ganin cewa akwai wata mazhaba can gabascin duniya an gane ko ina ganin aqida ce ta yan sikh wata aqida ce can gabacin duniya take sun ka ce ai abin da ya kawo rikici a duniya ma shine a ce kaza na wani na kaza na wani in ka dibi aqida ta mutanen faris ta da wajen su manawiyya kinan da mastakiya suna da wannan aqida cewa bai dace a ce ga gidan wani ba ga dukiyar wani mm komi a bar shi na mutane ne gaba daya domin ishtirakiya akwai wanda suka tsaida ta daga dukiya akwai wanda suka ce a faɗaɗa ta sun ka ce abin da ya kawo rikici wanga yana son waccan wanga yana mutum goma suna son mace guda sun ka ce to da an ce ta wancan ce an haɗa rigima a duniya suka ce a a bar matan duniya kawai wadda duk kaga ta yi ma ta ka ta ku sai kawai in kaga gida kana son shiga kawai ka je ka shiga zan ce a ce wannan gidan wani na sun ka ce wannan shi ke kawo matsala kuma sai su ce Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum Allah ya halitta muku don haka a ce na wani na wani na bai taso ba ya za ka ba su amsa kun gani sai mu ce a Allah ya yarda al-milkiyya al-jama'iyya wal-milkiyya al-fardiyya tabe Allah ya yarda da jama'a su mallaki abu in ya zamanto na ƙasa na sannan Allah ya yarda da mutum ya mallaki abu nashi ne karan kansa ina dalili a alƙur'anance Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqa Allah ne ya fifita sashen ku a kan sashe ta arziki ashe Allah ya san za a yi mai kuɗi za a yi talaka da komi na kowa da kowa da Allah bai fifita kowa ba ko shi da gaba a alqur'ananci dalili na biyu Allah ya ce a raba gado a ba wani kaza a ba wani kaza lirrijali نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون to in Allah ya ce kaza na wani na kenan kai da kanka kasan karya ta kai ma Allah ba shi da komi da kowa na muna ganewa sannan wannan yana yakar mazhabobi na banna na duniya guda biyu muna ji da kyau akwai mazhaba ta 'yan socialism akwai mazhaba ta 'yan capitalism ita ce ta ƙasar america da turai capitalism ko capitalism shine wato 'yan jari hujja kamar da 'yan jarida na duniya suke cewa 'yan jari hujja capitalism ana kiranta da larabci ar-rasumaliya ita ra'asumaliya kalima ce an ka hahado kai mai koyon larabci sai an hada sannan a same ta ra'asu yana nufin kai mal yana nufin dukiya liya da ya'un da ta'un tana nufin mazhaba malikiya shafi'iyya hambaliya hanafiya ra'asu maliya eh sai an yi guda guda to su yan jari hujjan nan su ne su america da turai europe suna nufin dan adam zai mallaki dukiya amma kuma da dukiyar nan zai iya aza dokar da duk yake gadama a duniya kenan dukiyarka da ita za ka amfani kaga sai ka bautar da mutane da dukiya su ko 'yan shiyu'iyya rike da kyau shiyu'iyya mazhaba ce ta 'yan cana da 'yan ƙasar rasha ana kiranta communism komin daga komen ne shi ne abin da ya haɗa mutane da ita da ishtirakiya ta faransa bambancin su kaɗan ne sai dai ita shiyu'iyya tana tilastar da mutum sai ya yarda da cewa dukiya ta gwamnati ce ana da dama a kwace dukiyarka gaba ɗaya a ba mutane baka da izinin kai magana shiyu'u kuma da larabci yana nufin yaduwa abu innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu sai suka ce kawai gwamnati ita ke da dukiya dan adam bai da dukiya su ko turawa suka ce a'a dan adam shi ke da dukiya gwamnati ba ta da izinin taimaka da cikin dukiyarka to duka waɗannan mazhabobi ne da sun saba ma addinin musulunci domin idan aka ce dukiyar da ka tara gwamnati za ta kwace ta an hana ma mutane kasuwanci da neman dukiya don me amfanin ka nemi dukiya kuma yau wani katon kaddara ya ya amshe ta kaga an kashe an kashe kasuwanci su ko turawa da suka ce 'yan jari hujja 'yan kapitalisu mine ne matsalarsu matsalarsu za su sa mutum da dukiya ta ya bautar da mutane sai ya aza dokokin da yake bukata amma musulunci ya ce a dukiya kana da izinin ka mallaki dukiya amma kuma akwai dokokin da za ka tafiyar da wannan dukiya kuma bai yiwa duniya a ce babu talaka ba mai kuɗi Allah ne ce sai an yi haka wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq wani zai iya tambaya ya ce Allah yana iya ba kuwa kuɗi ko bai iya ko ba ba kuwa dukiya to me yasa Allah bai ba kuwa kuɗi ba kuma an ce Allah ba marwaci bane ko ba haka nan bane ko ba an can ba kuma haka nan ne kuma Allah yana da dukiyar da kowa zai iya kuɗi Allah da ya halice mu ya fi mu sanin kanmu to Allah da kanshi ne ya bada amsa dalilin da yasa yasa wasu ga hidan su dukiya dalili na farko shine da Allah ya ba kowa kuɗi Allah ce duniya ba ta zamluwa walau basata Allahu ar-rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh da Allah ya rauta mutane dukiya Allah ce da duniya ba ta zabruwa za an yi yaki yaki an yi kashe kashe yanzu ba da babu arzikin mai yawa ga duniyar da ta ki zabruwa to ina ga kowa yana da kudi sannan sai Allah ya faɗi dalili na biyu cikin suratul zukhruf abin da yasa ba a ba kowa kuɗi ba nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ce don saboda sashen ‘yan adam ya riki sashe abin aiki, yanzu saboda Allah in duk kowa shina da biliyan biliyan biliyan goma goma a cikin akawunsu. Wa zai mawa aiki? Kai ka taɓa ganin mai kuɗi shi mai kuɗi aiki? Kowa a ce yana da biliyan goma ko mace miliyar goma. Wa zai tukin mota ya zan direba ya rinka kai mutane ana ba shi kuɗi? Wa zai zuwa ya duka ya yi noma a ini a biya shi sannan kai baka san da yawa daga cikin masu ladabin nan ba cikin mutane ai ba ladabin Allah da annabi na ba wuyata wani talaka da kaka shira gidan mai kuɗi wallahi ba don Allah bane mata ta adda ciki na wata takwas kuma babu rago eh ji alaji kuna lahiya ina gida alhamdulillah eh asan dalili kai ka taba ganin mai kuɗi yana da sutul din mai kuɗi yau ina ruwa mai narshi me da mishi shi to don haka da kuka ga Allah bai ba kowa kuɗi ba Allah ya fi mu sanin dalilin dinsa inda kowa na da kuɗi kai yanzu a ce misali gidanka dush inda aka kashi salgadin nan ta cika tab kana da miliyar goma wangana da miliyar goma sai ka zo ka ce wanga ya zo ya kwashe maka tutu na gidanka yana yiwa to don Allah kada ku tsaya kuna mamakin hukuncin ubangiji Allah subhanahu wataala ya fi musanin kawunan mun gane wannan da kyau to don haka wannan magana ta cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a don haka tana taimaka ma yan ishtirakiyyi na ƙaryata turawa daga sun so bada kuɗi don a yaƙi musulunci a ƙasashen musulmai sai kaga wani ya kawo gafa tawa ya dabi ya ce Allah ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a an ce dukiya ta kowa ta don haka gwamnati tana da izinin duk ta kwace dukiyar kowa da motocin kowa shi ke na abu su ga talakawa don wannan shi da sawa a samu sauki to ai wannan shi zai kashe tanafus shi zai kashe tanafus a rayuwa domin duk inda an ka ce maka baka da izinin ka mallaki dukiya to ai baka jin daɗin karfin ka nemi dukiya sannan da an ba kowa kuɗi da ba a karatu a nemi ilimi don masu kere-kere kuɗi ne suke nema da ilimin su su yo na'ura a basu kuɗi a to in ba su bukatar kuɗin da mi zai sa su yi ilimi su yi kere-kere sai su yi kwancin su magana ta kari Allah ya kyauta to ina ganin wannan aya ba barta haka sai mu je aya ta gaba aya ta gaba a cikin suratul baqara ne aya ta mun ce ta 29 muka dauka ko yanzu sai mu je zuwa aya ta 35 a shafi na 124 a shafi a 214 afwan 214 214 bari mu gani akwai wannan aya yawa aya ta 55 aya ta 55 ce sai rubuta ta 35 kinan sai a gyara kun san wajen tafin wani lokaci ana samun sabani to wace aya ce inda Allah ce wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun jiya mun yi bayani kan wannan ayar da muka zo wajen karkace ma tafsiri sai suka ce ai Allah ya ce bani Isra'ila da suka ce ba za su yi imani da annabi Musa ba sai sun ga Allah garin da garin sai tsawa ta kama su an gane ko wa antum tanzurun kuna kallon juna suka ce to da ganin Allah abu ne mai yiwuwa da bai dace su nemi ganin Allah ba tsawa ta kama su yayin da sun yi laifi suka ce kenan ba a ganin Allah a jiya mun yi bayanin wannan muka ce a abinda an matsala cewa ba za su yi imani ba sai sun ga Allah shine laifin su ba shi ke nuna ba a ganin Allah ba na tashin alkiyama sai suka ce ai Allah ya ce la tudrikuhu al-absar ko ba ka da bane gani bai iya rishika Allah wa huwa yudrikul absar amma Allah shi shi na ganin gani sai an ka ce a'a akwai bambanci tsakanin ar-ru'ya wal idrak domin da Allah ce wujuhun yawma idin sai ce mi nadira sai ce mi ila rabbiha nadira kaga wasu huskoki na tashin alkiyama nadira da dadun ne suna cikin ni'ima shine nadira in an ce nadira da dalun abin da ya karamci nadir da zadun kuma shine abin da ke cikin ni'ima shi yasa Allah ya ce ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im sai Allah ya ce ila rabbiha nadira suna kallon ubangiji sai sun ce a ila rabbiha din nan ba ne ba kallo ba wai kallon Allah ake nufi ba a'a ila rabbiha nadira ila sun ce ana nufin ni'ima مفرد نينا الآلاء فاذكروا آلاء الله مفرده إلى سنك أنا نفي إلى ربها ناظرة وي ناظرة نعمة ربها هذا سكال النعمة الله كاكم تاوي سيما لما سكتي ana ganin Allah ranar tashin alkiyama kamar da hadisai suka tabbatar kuma Allah ya ce kafirai ba za su ganshi ranar tashin alkiyama ba kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubuna su kafirai za a sa bakance su to kenan mu'minin za su ga Allah muna ganewa to sai suka ce to ai Allah ce la tudrikuhu al-absar sai an ka ce akwai bambanci tsakanin ar-ru'ya wal idrak in an ce ru'ya ganin abu idraki kewaye sani da abu to shi Allah ko da muminne sun gan shi ranar tashin alkiyama ba za su kewaye sani da shi ba wala yuhitu da bihi ilma Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace dalili kan wannan bambanci tsakanin ar-ru'ya wal idrak Allah ce fa atba'uhum mushriqin falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun kaga falamma tara aljam'ani sun ga juna amma ba su yi idraki ba kala ashabu musa inna da kudurakun idraki daban ru'ya daban Allahumma amin muna ganewa da kyau wannan karatu in kuna wasa da shi za ku yi wasa ne da aqida ku da imanin ku da mustaqbal din ku saboda an shirya yadda za a yaki musulunci ne da ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi hattara fa Allah ya kyauta to don haka Allahumma amin ƙarya ce suke yi kaga ayar da suka kafa hujja da ita babu wannan hujja sai shubha guda da an ka ce fa aka zatku musa'if ta kace bihi wa antum tanzuruna kuna kallo sai suka ce to kai kaji abin mamaki ya za a yi a ce tsawa ta kama su kuma wani na kallon wani a yau in tsawa ta buge su ya za a yi ai gaba ɗaya za su haɗi sun kace kuma kunce ƙur'ani in tsawa ta buga mutane idan suka faɗi za su mutu akwai mai kallon wani ai sun mutu ke sai malamai suka ce a'a da tsawa ta kama su an gane ko to tsawon nan da ta kama su ba lokaci guda suka mutu ba cikin hukunci na Allah guda shina kallon wannan ya haɗe ya mutu sannan ran wannan ya ɗauke sannan wannan ya ɗauke sannan wannan ya ɗauke shin mun gane ko ba mu gane ba so wannan aya kun ji istinbatin da an kai na cewa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ba gaskiya bane ba an kama su bane don saboda sun ce sai sun ga Allah a'a saboda sun ce ba za su yi imani ba da Annabi Musa ba za su gaskata shi ba sai sun ga Allah mun jiya hau aya ta gaba aya ta arba'in eh? arba'in da uku ko to aya ta arba'in da uku ta zo a wurare guda hudu shafi na arba'in da hudu da shafi na sittin da biyu da shafi na ɗari uku da ashirin da tara da shafi na ɗari uku da talatin da biyar me yasa aya ake kafa hujja da ita saboda yana yiwuwa tana shiga ƙarƙashin nau'i na istinbadi daban-daban wata aya ana iya fitar da mas'ala guda wata biyu wata uku wata hudu to bari mu gani in su yi kuskure ba wajen rubutawa wajen tafikin da suka yi sai a fitar da wannan aya a shafi na arba'in da hudu a nan babu wani bayani ƙarƙashin wannan gani aya ta arba'in da nawa muka ce yawwa arba'in da uku a akwai shi shafi na arba'in da hudu kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah to ai Allah bai ce aujabtu alaikumus salata ba na wajabta muku sallah sai malamai suka ce to duk da yake istinbati sai an sa hankali wanga malamai sun fitar da wajibcin sallah saboda umurni ya taso ne daga wajen Allah zuwa ga halittun shi shi umurni mataki uku yake da shi idan umurni da umurni da hani rike da kyau in umurni ya taso daga sama zuwa ƙasa to umurni ne in umurni ya taso daga ƙasa zuwa sama to roƙo ne in umurni ya zo waɗanda matsayinsu yake daidai to shawara ce zan ba da misalai hali in ya taso daga sama zuwa ƙasa hali ne hali in ya tashi daga ƙasa zuwa sama roƙo ne hali in ya zo zuwa ga masu matsayi guda to shawara ce bari in bada misali don mu gane kun ga wadanda kalmomin da nake wadi ba kowa zai gane su ba ilimin balaga ne da ilimin usulul fiqh Allah in yayyo umurni zuwa ga bayin shi matsayin mi shike umurni idan umurni ya tashi daga bawa zuwa ga Allah ya kuma addu'a kai ka isa ka umurci Allah da annabi Ibrahim ya ce rabbana taqabbal minna Allah ka karba muna ai taqabbal fi'ili ne fi'ili amri ne dan adam yana sai ba Allah umurni sai a ce roƙo ne amma da Allah ce a ƙimus salata Allah yana da izinin ya cilastar da mu ya ce mu yi kaza mun gane wannan da kyau to yanzu in aboki da aboki ne sai aboki ya umarci abokinsa shawara ce dan ni bai iya hana ka bai iya ce saka cewa ne ni kaji abin da ke baka shawara idan abokin ka ya ce ma ci abinci ai ba ci ka yi ba an gane ko yanzu hani daga wajen Allah Allah ce ya ayyuhal ladina amanu satami la taqrabus salata wa antum sukara hani na Allah yayi to wannan hani amma yanzu cikin suratul baqara rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana Allah kakka kama mu kai ka iska ce Allah bai sai kama kama a'a roko kake yi Allah Allah taimaka Allah ga kama mu to in ba irin wannan ka gane ba cikin karatu za a yi wasa da hankalinka to sai malamai sun kace to da Allah ce wa aqimus salata an kace sallah wajibi ta saboda ya taso ne daga sama zuwa ƙasa sai in an fahimci ba umurni na wajibi bane sai a ce mi umurni ne na wato mustahabbi ko na mandubi kenan malaman usul fiqh sun kace al-amru al-mujarrad an al-qara'in yufidu al-wujub to mun ji wannan to sai mu je safha ta nawa kenan bayan ta 44 sai ta sittin da biyu bari mu ci ita komini da ya karkashinta in ba a yi kuskure ba kamar inda Allah subhanahu wata'ala ce wa aqimus salata sai ce mi wa atuz zakata shi ma nan irin wannan ne ko ba da zakka kenan ba da zakka ya zama wajibi mi yasa daga sama zuwa ƙasa kaji istinbatin in ba haka ba sai wani ce ma ina da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu awjabtu alaykumus zakat to anan kuma ka diba qur'ani da ya ce wa atuz zakata sai shi shi amma alhali ata yana buƙatar maf'ulun bihi guda biyu to galibin qur'ani bai kawo su amma wani lokacin sai ya kawo asalin magana wa atuz zakata mustahiqiha mustahiqiha ku ba da zakka ga wanda sun kasance ta tun da yance ka ba da zaka to wa zaka ba ai akwai da za'a ba to idan mafulun bihi asali an shafe shi amma a bakar cewa atal mala ala hubbi sace zawil qurba kaga ya kaddara shi ya kawo shi a karara to yanzu sai ka koma wa atu zakata mustahiqiha manhum إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سيمجي صفحة دلي أكو دا أشرين دا ترى wanga aiki akwai waya gani dan nan sai ka kuma zuwa nan shi yasa nace muku sai da nabi jerin wato abin nan ayoyin alqur'ani Allah na taimake ni na gare wa da akai don ba dan haka nan ba da irin wanga aiki ina ɗari uku da nawa da ashirin da tara ne tsawo tun da ashirin da tara ne bari mutuwa da ashirin da tara yau a ban ji ba shawara shi ma na hani shawara ne eh fakhruj inni laka minan nasihin ga wanda wani mutum wanda ya samu labarin fir'auna yana shirin kashe annabi Musa lokacin da annabi Musa malai yana son a bada hujja a alqur'ananci saboda ɗan qur'ani da su gani waja'a rajulun min afsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin kaga dace ma annabi Musa fita matsayinsu guda bai iya hana shi bai amma shi sace inni laka minan nasihi muna ganewa kaga wannan shawara ce shine malamin balaga suke cewa iltimas iltimas gakka sai ka iske kace shi littafin balaga kace shawara su ba shawara suka rubuta ba iltimas suke kiran shi a iltimas bisi in sun ce iltimas suna nufin ba da shawara kamar ya zama to waɗanda matsayinsu yake tsaya mu rike To, abu na biyu nan wannan aya wa aqimus salata wa atuz zakata ko? Sai malamai sun kace to, abinda ake kira istinbati bi dilalatil iqtiran jiya mun yi bayani shi. Idan an ka hada abubuwa guda biyu masu hukunci iri daya, to sai a ce hukuncin su iri daya in ba an samu dalilin da ya bambanta ba. wa aqimus salata a tsaye da sallah tsaye da sallah matsayi yake wajibi wa atuz zakata ku bada zakka bada zakka yake wajibi saboda an az an kora shi ne akan abin da yake wajibi da haka ne zaka gane wannan dilalatul iqtiran ake kira shi ba sani ko mun fahimta ba kamar yanzu in ka ce ba a kaza ba a kaza kuma ba a kaza kuma ba a kaza kuma ba a kaza sai a ce ai hukuncin su guda ne tunda abasi na an kai to da kace ai kaza ai kaza ai kaza kenan kuma hukuncin sai da mutum iri guda in mun gani saboda lokacin mu yayi sabar mu dauki safha ta 300 da nawa da 30 da biyar ne ai 335 bari mu gani ita ko wannan ayar ta zo wurare daban-daban inda Allah subhanahu wataala 335 335 yawwa dilalatul iqtiran yawwa shine waɗansu malamai da suka kafa hujja suka ce wa aqimus salata istinbati ne sun kai amma istinbati karkatacce muna ji da kyau istinbati ne karkatacce sun ka ce da Allah ce wa aqimus salata sai da sallah matsayi yake wa atuz zakata ba da zaka matsayi yake sai sun ka ce to kenan yaro karami in shina da dukiya ba a hidda zaka cikin dukiyar shi an ka ce mi addalili sun ka ce to shin sallah ta wajaba akan yaro yaro karami dan shekara bakwai sallah wajibi ce akan shi sun ka ce to dukiya ta ma ba a hidda zakka ka ji rikici ko sai malamai suka ce a'a wannan istinbati da sun kai bi dilalatul iqtiran kamar istinbati ne wanda sun kai na kuskure saboda ita sallah wajibi ce akan dan adam ita ko zakka wajibi ce akan dukiya ba akan mutum ba shi yasa kenan ya to yaro an mutu an bar mai kuɗi sun kai biliyan goma sai wani mallabi zai ce kudin ba su da zakka a ai dukiyar take da zakka ba shi yaro yawwa haqqul mal mun gane ko to kun ji ashe cikin aya guda ana iya samun ta zo wurare daban-daban kuma akan istinbati daban-daban shi yasa da ni fahimci littafin yana da sarkakiya ko wace aya inda ta zo sai in nemi duk wuraren da ta zo don in fitar da istinbati da karkashin ta lokacin mu ya karatu zamu je hutu na minti goma kenan insha Allah ta'ala nan za mu tsaya abinda muka faɗa da mutum ne Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya farka mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته